ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فما أعظم كرم الله وما أجل فضله وهو الذي سخر للإنسان ما في الوجود فقال جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ومن جليل حكمته وعظيم منته أن علم الإنسان ما لم يعلم وركب فيه وسائل المعرفة من عقل وسمع وبصر وغرس فيه جبلة الترقي وفتح له عوالم المحدثات والمخترعات فتطور الإنسان عبر الزمن وأصبح يتحكم في أقطار الفضاء وأغوار الأرض وأعماق البحار وفتح بصيرته كل يوم عن اختراء جديد فقفز فوق المسافات وتخطى الأوطان والقارات ونصب أجزهة الاتصال فجمع أهل الأرض حتى صار من بأقصاها يتحادث مع من بأدناها ففي كل جيب أذن واعية متحفزة للإجابة عن كل طلب لا فرق عندها بين البعيد والقريب لا فرق عندها بين المستقر في بيته والسائر في الطريق ولا فرق عندها بين الراكب ذوي الفضاء والغامس في أعماق الماء هذه نعمة من نعم الله جل وعلا أظهرها الله للإنسان بفضله وعرفها له بجوده وكرمه إنه الهاتف الجوال الذي شغل دنيا الناس وملأ حياتهم اقتناه الغني والفقير واستعمله الكبير واستعمله الكبير والصغير وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها إن الإنسان لظلم كفار فواجب على الإنسان أن يشكر الله على نعمه وأن يستعمل هاتفه في مرضاة الله هذا الهاتف الجوال سهل للإنسان الكثير من أمور دنياه وأعانه في عبادته وتقربه من مولاه فكم من صفقة تجارية أبرمت بالهاتف وكم من سفر ألغى لعدم جدواه بواسطة الهاتف وكم أسعد من آباء وأمهات حين وصلهم بأبنائهم رغم طول المسافات وهو أداة صلة وهو أداة صلة أرحام يتواصل المؤمن به مع أهله وأقربائه وأحبابه وهو أداة إسعاف في الحوادث وأداة نجد لدفع الكوارث وهو كذلك منبه في الفجر للعبادة وحامل القرآن تلاوة وكتابا إخوة الإيمان إنه لما عظمت الحاجة إلى هذه الوسيلة في حياتنا قل أن يوجد شخص لا, يستعمل لا يستعملها ولا يستفيد منها لهذا كان لا بد من التذكير ببعض الآداب الشرعية والتنبيهات الأخلاقية المحمودة التي توصل إلى الاستخدام الجيد والاستفادة غير المضرة بالنفس أو بالآخرين والحاجة إلى ذلك حاجة عامة, عامة ولزوم هذه الآداب مما يهم المسلم المستخدم لهذه الوسيلة في حياته اليومية فمن تلك العاداب عباد الله أن تكون حيازة الجوال مما لحلال كشراء أو مقابل عمل أو هدية أو وراثة أو نحو ذلك فلا يجوز استعمال الجوال جاء من مصدر حرام كسرقة أو نهب أو اختلاس أو رشوة أو لقطة غير معرفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس, إلا بطيب نفس منه الحديث أخرجه أبو داود ومن الآداب اختيار النغمة المباحة والهادئة لأن, لأن نغمة الجوال تعبر عن شخصية صاحبه ومن الآداب استعمال تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند الاتصال ولد الانتهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان ومن الآداب اختيار الأوقات المناسبة للاتصال والاتصال كالاستئذان له أوقات محددة لا تتجاوز ومن الأوقات التي لا يمضي فيها أوقات الصلوات عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة لشغلا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ومما يكره الاتصال فيه الساعات المتأخرة من الليل وأوقات القيلولة وكل وقت لا يحب المتصل به استقبال المكالمة فيه ومن العذاب إغلاق الزوالات أو جعلها على الصامت عند دخول المسجد أو الأماكن التي يكره عرفا الانشغال فيها بالزوال اتصالا وردا ومن الآداب عباد الله التماس الأعذر للمتصل به إذا لم, يستق... إذا لم يستقبل المهاتفة فقد يكون في حال تمنعه من الجواب أو ظرف لا يحب معه الاستقبال للمكالمة فال... فال... فالتماس الأعذار من شيم من شيم الكبار ومن الآداب عباد الله عدم كثرة الرنين على المتهم فإن أجاب سريعا وإلا فليكف المتصل عن ذلك فهذا قد يدخل تحت قوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم إن الله والله بما تعملون عليم ومن الآداب الحظر من استعماله في البحث عن النساء وملاحقتهن بالمكالمات أو الرسائل فمن يفعل ذلك أو تسول له نفسه سلوك هذه السبيل فليتذكر أن الله يراه وليعلم أن خدش حرمات الناس دين قد يستوفى, قد يستوفى في من عرضه ومن دق باب الناس دقوا بابه وكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين وارزقنا التوجه إليك وحسن اليقين واهدنا للعمل بشرائع هذا الدين اللهم احفظ أوقاتنا من الضياع واحفظ أيامنا من الغفلة واجعل مقاصدنا من أيامنا عظيمة وأعمالنا فيها صالحة كريمة اللهم زدنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يقوانا ما سؤال بركة يو خطبر متيو إن شاء الله تعالى زامت تتوناني أكون وسو دقسك لدبا أمباني دوير هنو ladduba wanda ya kamata kowanne musulmi ya kiyaye game da abin da ya shafi amfani da wayarsa ta hannu da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana baiwa da ni'ima da ita sai da insha Allah ta'ala za mu kasa ladduban kashi biyu yau za mu gabatar da kashi ɗaya lokaci na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko da dama za mu gabatar da kashi na biyu wanda za mu gabatar yau sun kunshi ladibban amfani da wayar hannu ita akan kanta kawai ma'ana waya kowace iri ce ko da ba ta ɗauke da wasa'ilul ittisal ma'ana kafafen sadarwa ko abin da ya shafi intanet waya kawai wacce mutum zai kira a kira shi to shi za mu bayani game da ladibbanta a yau insha Allah ta'ala yan uwana masu albarka mu sani cewa babu wani abu da ya kai girman karamcin Allah maɗaukakin sarki ga bayinsa babu abin da ya kai falalar Allah maɗaukakin sarki ga bayinsa Allah subhanahu wata'ala shi ne ya sare wa ‘yan adam dukkan abin da ke cikin ƙasa da sama gaba ɗaya da abin da ke tsakaninsu Allah maɗaukakin sarki ce wasu lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu shi ne subhanahu wata'ala ya yassare muku abin da ke cikin sammai gaba ɗaya ya kuma yassare muku abin da ke cikin kasai jami'an gaba ɗaya minhu daga gare shi subhanahu wa ta'ala lallai na daga cikin falala da hikima da kuma baiwa ta Allah maɗaukakin sarki ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba ya kuma har hauhawar da kafafan riskar abu ko fahimtar abu ko sanin abu a jikin ɗan adam ya ba wa ɗan adam hankali ya sanya masa ji ya sanya masa gani wanda da su yake amfani wajen ƙoƙarin tato abin da zai amfane shi ya kuma kautar da abin da zai cutar da shi Allah maɗaukakin sarki ya kuma dasa wata ɗabi'a a jikin ɗan adam ita ce ɗabi'ar san ci gaba ɗan adam daga farkon duniya zuwa yanzu a koda yaushe ɗabi'arsa yana son ci gaba yana son attaqaddum yana son attatawur ci gaba daga nan zuwa nan wajen shi sa zaka kowanne zamani zamanin da ya gabata suna amfani da wasu abubuwa ne wanda idan da za su dawo yanzu za su ga lalle an ci gaba mu ma nan gaba abinda za a kirkiro a yi amfani da su za mu ga cewa lallai akwai ci gaba sama da zamanin da muke ciki dan adam yana da ɗabi'a ta san ci gaba ko doshi a cikin rayuwarsa cikin baiwa ta Allah madaukakin sarki ya sanya wa dan adam wannan baiwa ya kuma buɗe wa dan adam a duniyoyi kala-kala domin ya nemi abin da zai amfanar da su a cikinsa za ka ga ɗan adam ne Allah maɗaukakin sarki ya bashi dama yakan iya tashi sama ya yi tafiya ya biya bukatunsa a can yakan hau jirgin sama ya ɗauke shi daga wata nahiyar zuwa wata nahiyar daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa yakan a harba kumbo ma ya tafi duniyoyin da suke kusa don ya wasu bincike a cikinsu duk Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan dama yakan harba ma tauraron ɗan adam domin ya masa hidima duk a cikin sararin samaniya Allah subhanahu wataala shine ya bawa ɗan adam damar da ke iya shiga cikin ruwa can ƙasan ƙasar ruwa ya yi bincike ya zaƙulo arziki da ma'adanai da Allah maɗaukakin sarki aje a cikin ruwa ya kuma fito da su don ya yi amfani da su wannan duk Allah maɗaukakin sarki ya yi sare ɗan adam wannan haka nan Allah maɗaukakin sarki ya ba ɗan adam dama ya yi nutso kuma a cikin ƙasa ya sa na'ura ta gano masa cikin ƙasa ya gano ko da akwai wani abin da zai amfane shi a ciki na lu'ulu'i ko wani dutse ko wani dan ko wani abin da zai amfane shi a rayuwarsa ya kuma haka ya shiga ya je ya tono wannan abin ya amfani da shi wannan duk na ɗaya daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki a ya yassare wa ɗan adam haka nan wannan ɗabi'a ta san ci gaban ɗan adam ba ta tsaya a nan ba har sai da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi iko da dama ya iya ƙirƙiro wata na'ura mai matuƙar ban mamaki na'ura ce da za ta iya haɗa wanda ke gabashin duniya su yi magana da wanda ke yammacin duniya wanda ke ƙasan duniya can ƙasa za su yi magana da wanda yake saman duniya ba tare da sun ga juna ba ba tare da jiki da jiki ya haɗa su ba amma za su yi magana wani lokaci ma har su kalli juna ta fuskar hoto wannan dina ɗaya daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya yi wa ɗan adam in uwana masu albarka mu sani cewa kusan aljihun kowanne ɗaya daga cikin mutane yanzu za ka samu akwai waya da yake yawo da ita akwai na'ura da yake yawo da ita na'ura ce da take iya amsa masa bukatu masu, masu yawa na'ura ce da za ta iya amsa masa kiran da za a masa daga ko'ina babu ruwanta da wanda ya kira shi yana kusa da shi ba ruwanta da wannan babu ruwanta da wanda ya kira shi a tsaye yake ko a zaune daga kowanne irin yanayi daga dukkanin nisan duniya idan an kira shi zai daga wannan na'ura ya amsa irin kiran da ake masa Allah madaukakin sarki ya ba dan adam wannan dama da kuma a ni'ima lalle ni'imomin Allah madaukakin sarki akan dan adam ba za su kididdugu ba ba za su kirgu ba shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar lalle da za ku tsaya ku rinka kirga ku rinka kididdige kuna irga ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya muku la tuhsuha ba za ku iya kiyaye su ba sai dai kuma dan adam mai yawan zalunci ne ko mai yawan kafirci ne wannan ba wata aba muke bayani akan ta ba yan uwa face wayar hannu wayar hannu zaka ga karami ya mallake ta kamar yadda babba ya mallake ta mace tana amfani da ita kamar yadda namiji yake amfani da ita yaro yana amfani da ita babba yana amfani da ita yanzu da wahala da wahala ka samu mutumin da ya kai munzali ba shi da waya a hannunsa da wahala to dukkanin na'urar da take da irin wannan a take da irin wannan tasiri a rayuwar dan adam lallai ya kamata a ji tsoron Allah madaukakin sarki game da ita a aiwatar da ita cikin abin da zai jawo mutum yarda Allah maɗaukakin sarki duk kuma abin da zai jawo mutum fashin Allah maɗaukakin sarki ya ƙwari a guje shi ƴan uwana masu albarka wannan waya da muke amfani da ita tana ɗauke da amfanin nuka kala kala tana da amfani a duniyance tana amfani kamar da take da amfani a lahira muna amfani da ita a wajen sada zumunci iyaye nawa suka sada zumunci da 'ya'yansu lokacin da 'ya'yansu suke wata duniyar amma sai ka samu hankalin mahaifiya da mahaifi a kwance me ya dalili saboda za su kira ɗansa su yi magana wani lokacin ma su yi bidiyo kwal ga su gashi suna kallonsa wannan ni'ima ce daga Allah maɗaukakin sarki dan uwan da yake wata ƙasar zai magana da dan uwansa ba tare da ya damu ba wannan ni'ima ce waya ce da za ta taimaka maka hatta abin da ya shafi addininka ka sanya qur'ani na karatu ka sanya qur'ani a wanda zaka wanda zaka saurara da wanda zaka karanta duk akwai shi a ciki littattafai na addini kala-kala wanda da sun fi ƙarfin ka sai dai ka ji sunayensu yanzu duk za ka sauke su a cikin wai ka karinka karantawa ka ƙaru da ilmai masu tarin yawa a cikinsa wannan da ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala lallai ko shakka babu yan uwa a ididdige ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa ɗan adam ta hanyar waya wannan majal ɗin ya yi kaɗan da za mu faɗe shi amma kowane ɗaya daga cikinmu idan aka ba shi biro da takarda aka ce ya karanto ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ta hanyar waya wannan abin da zai gajiyar da shi sai dai ka faɗa wani ma ya ɗora wani ma ya ɗora har zuwa inda abin zai tike amma amfanin da waya take ɗan adam yana da yawa sai dai uwana masu albarka mu sani cewa kowace irin na'ura da aka ƙirƙiro ta a zamanance to mu sani tana da ɓangare na amfani na alkhairi tana da ɓangare kuma na cutarwa na shari makami ne mai harshe biyu mai kaifi biyu kaifi na farko alkhairi kaifi na biyu na shari kuma duk wani na'ura da ka sani yan uwa za a iya istimalinsa a yi amfani da shi wajen bin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda wasu kuma za su yi amfani da shi wajen kaucewa dokoki da taka hukunce-hukunce na Allah subhanahu wa ta'ala. Mu sani cewa ‘yan uwa, lalle wayar hannu tana da alaƙa da mu irin alaƙar da da yawa daga cikin wanda muke tare da su ba su da ita da mu. Da yawa daga cikin wayoyin hannunmu sun fi alaƙa da mu sama da yadda muke da alaƙa da abokanmu. Yadda kake da alaƙa da wayar hannunka, yadda kake mu'amala da ita, da yadda kake ɗauko ta kake duba ta, kake hira da ita kake tattaunawa da ita ya fi yadda kake da abokinka yadda kake da alaka da wayar hannunka ya fi yadda kake da alaka da hatta wasu daga cikin iyaye ya fi yadda kake da alaka kai hatta matarka da kuke kwana ɗaki tare da ita don wani lokacin za ka ga ga namiji ga matarsa amma yana ɗaya gefen ita ma tana ɗaya gefen ko ya ɗauki wayar wayarsa ta hannu suke sana daddannawa e yanzu wayar hannu ita ce abokiyar hira gare ta shi ma wayar hannu ita ce abokiyar hira gare shi to kun ga alaƙar da ɗan adam yake yake da ita da wayar hannu kusan tafi alaƙar da da yawa daga cikin mu muke da shi da ƴan uwan wajen mu'amala za ku ga kuma duk abin da kake da alaƙa da shi ta kurkusa to haƙƙi haƙƙinsa yana ƙara girmama sama da abin da kake da alaƙa da shi nesa sama da wannan shi sa sai kaga iyaye da yake su suka yi sanadiyar zuwanka duniya sun fi kowa haƙƙi a kanka in ka ɗauki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iyayenka sun fi kowa haƙƙi da kanka akan ka kowa ne ne kuwa me dalili saboda yanayin a yadda suka kawo ka duniya suka rene ka suka tausaya maka shi yasa wannan kusancin yasa aka ba su haƙƙi mai girma a kanka haka nan idan ka kalli haƙƙin miji da mata saboda namiji shi yake ɗaukar nauyin mace duk abin da ya shafe ta yanzu ya bakkan iyayensa ya dawo kansa to shi sa haƙƙin da yake kansa kuma a lokacin shi ma sai ya girmama haka nan haƙƙin da yake da alaƙa da jini za ku ga addinin musulunci ya girmama shi abin da yake ƙara girman haƙƙi shine kusancin ka da ma'abucin haƙƙi to mu duba irin kusancin da muke da shi da wayan mu ko shakka babu yan uwa wannan wayar hannun namu aba ce da idan mutum ya kyakkyawar amfani da ita ya bi yadda ita ta hanya mai kyau za ta iya yi masa sanadin shiga aljanna Allah ya samu daga ciki amma idan mutum ya yi rashin sa'a ya yi amfani da ita ta hanyar da bata dace ba to ko shakka babu za ta iya masa sanadin tun kuɗa cutar jahannama Allah kiyaye to shi sa ƴan uwa abin da yake da irin wannan tasiri mai girma a kanmu lallai bai kamata ba rinka amfani da shi haka kawai karazba ba ya kamata kowane ɗaya daga cikin mai sallar dubban da ya kamata ya kiyaye game da shi ya kamata ya san abubuwan da yake da alaƙa da shi domin ta yi masa jagoranci zuwa ga aljanna a ta kautar da shi wajen shiga wutar jahannama Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ɗan uwana masu albarka za mu ambaci su ko kaɗan daga cikin abin da ya shafi amfani laddiban amfani da wayar hannu daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye wajen amfani da wayar hannu na farko uwa ya kamata a ce wayar hannun da duk zaka mallaka ka mallake ta ne ka same ta ne ta hanyar halal ka same ta ta hanyar halal ta hanyar siya da kuɗinka na halal ko kuma musanye ka ba da wani abu a baka ita ko kuma ka yi aiki a baka ko ka ci gadonta ko duk wata hanya da shari'a ta tsara yadda ake iya mallakar abu na halal ba tare da handama da babakera ba amma haramun ne mallakar waya ta hanyar sata ko ta hanyar kwace ko ta hanyar yaudara ko duk wata hanya da shari'a ta haramta ko da ka mallaki wayar ko da ka same ta to wannan amfani da za ka yi da ita amfani ne da kake na haramun don ba haƙƙinka ba ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana gaya mana cewa la ya hillu malin mur'in muslim dukiyar mutum musulmi ba ta halatta illa bi tibi nafsin min sai da daɗin rai daga gare shi baya halatta ka taɓa dukiyar wani mutum musulmi face sai da yarjewarsa sai da amincewarsa sai da daɗin ransa shi yasa mu ji tsoron Allah idan muna so mu mallaki waya to lalle mu mallake ta ta hanyar da shari'a ta bamu dama mu mallake ta mu mallake ta ta hanyar halak ba ta hanyar da bata dace ba dan uwana masu albarka daga cikin ladabin da ya kamata mu kiyaye shine lallai duk lokacin da za ka yi amfani da waya ka ɗaga za ka yi kira akwai buƙatar ka yi sallama ko kuma ka juyar da sallama wannan na ɗaya daga cikin abin da muke yin kuskure da yawa a cikinsa ‘yan uwa da zarar ka kira waya sai ka ji an ce hello wannan a matsayinka na musulmi bai kamata ba a matsayinka na musulmi wanda kake ƙoƙarin ɗabbaka addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamata ya a ce addinin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kake sawa a gaba a dukkanin al'amuranka daga lokacin da mutum ya kira ka ko kuma kai ka kirawo to babban abin da ya kamata ka fara da shi shi eh sai dai idan wanda ya kira ka baka tantance musulmi bane ko ba musulmi bane domin ka'ida wanda ba musulmi ba a fara masa da sallama idan baka tantance musulmi bane ko ba musulmi bane babu laifi ka ce na'am ko ta kalma makamancin haka idan ka je magana ka tabbata dan uwanka ne to sai ai sallama a lokacin amma zaka ga da yawa mutane da hankalinsu da tunanin sai mutum ya kira ka ce maka hello wannan ba daidai bane ko shakka babu shedan yana amfani da wannan dama wajen ya daɗe ma ya daɗe mana ya hana mu samun ladan amsa sallama ko yin sallama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya sallama wa dan uwansa da lafazin assalamu alaikum za a bashi lada goma wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lada talatin haka kai ma da ka amsa sallamar wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa sau nawa kake kiran waya a ka irga adadin kiran wayan da kai ka irga adadin ladan da zaka samu idan baka yi kuma ka irga adadin haramta maka ladan da shaydani yi shi sa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana ga mana cewa idan taha ahadukum ila majlis idan ɗayan ku yazo wajen wani wajen zama na mutane da zai zauna ko kuma yazo wajen su annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce falyusallim yayi sallama hakanan fa'iza ara da an ya koma idan ya nufin tashi daga majalisin zai bar inda yake shi ma falisallim ya yi sallama sai annaba ƙarshen hadisin ya ce falaisatil ula bi a haƙƙi min al'akhira ita sallama ta farko ba ta fi cancanta sama da ta biyun ba kowace tana da haƙƙi a yi ta yadda akwai haƙƙi idan za ka zo waje ke sallama to haka nan akwai haƙƙi idan za ka tashi daga wajen ke sallama saboda haka lokacin da ka kira waya sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka dauka kiran wayan da kai kamar shine zuwa waje da kai idan kun gama nan ma sai ka ce masa assalamu alaikum wa rahmatullah kun gama magana shikenan sai ka dauka kamar tashi ne daga waje yan uwa ya kamata a matsayin mu na musulmi mu kiyaye wannan ladabin mu daina amfani da lafazin hello domin ba dabi'a mu bace al'adar wasu ce maka ara maka yafa domin galibi mu zaka ga idan muka tashi abu muna fin mai kora shafawa ne eh su haka tsarin sai tsara ba su da wata ba su da wata ɗabi'a ta sallama amma kai musulmi ne kana da ɗabi'ar sallama da Allah subhanahu wataala ya tanada maka kuma zaka samu lada akan ta Allah subhanahu wataala ya samu dace ɗan uwana masu albarka daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye lokacin da muke amfani da wayar hannu shine ikhtiyarun nagma lokacin da duk zaka yi amfani da wayar hannu ya kamata shi irin abin da ake cewa ringtone ringtone shine irin karar da take tashi lokacin da aka kira ka ya kamata ka zaɓi wacce ta dace wacce ba za ta cutar da wanda suke tare da kai ba akwai irin ƙarar da da zara an kira wanda suke kusa da kai sai ka firgita su wani sai ka ji ta harbin bindiga kana zaune kawai sai ka ji tututu ana ana harbin bindiga ba yaki ake ba kuma sai ga na kusa da kai wannan firgicin da ka sa masa a cikin zuciya dan uwa ka sani wallahi sai Allah ya tambaye ka akan sa ka dauki alhakin da baka san lokacin da zaka sauke shi ba ko kuma kawai sai ka zo na ya sa zubar ruwa kamar ruwa yana zuba sha haka kawai duk wannan ba daidai bane yan uwa mu kasance masu hankali da tunani duk abin da za ka yi ka rinka tunanin haƙƙin yan uwanka abin da kai komai kankanta sa inda akwai cutarwa ga dan uwanka dan uwa wallahi sai Allah ya tuhume ka akan sa kuma sai ka biya matukar wani dan uwan naka bai yafe maka ba sannan baya dacewa lokacin da zaka sa ringtone a wayarka ka sa abin da ya shafi karatun alqur'ani malamai da yawa sun ce wannan ba daidai bane ka sa karatun alqur'ani ta yadda alqur'ani ya fara inda bai kamata a ce an daɗe shi ba kawai sai ka daɗe don ka amsa waya wannan ba daidai ba ne ya wuce a rinka wasa da shi a mai da shi rington ɗin da za a rinka amsa waya da shi bai kamata ba ka samu abin da yake kamar assalamu alaikum ko wani abu makamancin haka ka sanya shi amma duk abin da ka san shari'a ba ta son sa ko zai cutar da wani sai a kiyaye akan wannan wannan zai taimaka mana wajen amfani da wai da take hannunmu insha Allah ta'ala ta kai mu aljanna ba ta kai mu wuta ba yan uwana masu albarka daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye wajen amfani da waya shine lalle lokacin da zaka kira dan uwanka a waya ka lura da lokacin da ya kamata ka kira shi eh ba kowanne lokaci ya kamata ka kira mutum a waya ba akwai lokacin da shari'a ta keɓance cewa bai kamata a shiga wajen mutum a wannan lokaci ba saboda ko da yana hutawa ko yana wani abin da baya so a lokacin a dame shi to kai ma sai ka kiyaye ka ɗaga masa ƙafa daga cikin lokutan da ya kamata mu kiyaye mu akwai lokacin sallah kai a matsayinka na musulmi idan ka kintata ka san dan uwanka wani yana sallah ne sallah karfe daya dan ka san wani sallah karfe daya yake ko kuma wani sai karfe biyu ta yake sallah to lokacin da ka gane cewa karfe daya ne to bai kamata ka kira shi a waya ba domin sallah tana da abin da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye a cikin ta ya kamata a shagalta da shi shine jin tsoron Allah subhanahu wata'ala da ɗaukar zuciya ka cokan abin da ita ga Allah subhanahu wata'ala to bai kamata ka takura mutum ka hana shi jin daɗin wannan sallar tasa ba saboda haka ya kamata ka zaɓi lokutan da ya kamata wajen kiran mutum bai kamata a ce kowane lokaci a za ka kirawo mutum ba sannan irin kira da ake shi ma na tsakar dare wannan bai kamata ba uwa wani lokaci in dai ba abu ya zama tilas ko wajibi ba bai kamata a kira mutum karfe ɗayan dare karfe biyun dare ko abin da ya kamata haka ba idan lokacin dare yi lokacin da ya kamata a ce mutum ya kwanta ya huta sai a rabu da mutum da lokacin da mutum ya kwanta yake dan kailula haka sai a rabu da mutum da lokacin da mutum a ya shiga gida ka fahimci lokaci ne na hutunsa sai ka rabu da shi dan Allah subhanahu wataala ya ce ayyuhal ladzina amanu liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم سيتم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة الإشاء haka Allah maɗaukakin sarki ce hatta ƴaƴanku da wanda suke muku hidima akwai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ce su dakata kada su shiga kada su shiga wuraren ku hatta ƴaƴanku da wanda suke muku hidima a cikin gida Allah ya ce akwai lokuta guda uku da bai kamata a ce sun shiga wajen ku ba shine min qabli salatil fajri kafin sallar asbahi da kuma a kafin sallar azhar lokacin ko kuma lokacin da ake baccin kailula da kuma bayan sallar isha'i lokacin da mutum ya shiga gida kullum ya kamata yan uwa mu rinka kiyaye lokutan da ya kamata a ce a mun kirayi yan uwanmu saboda wannan zai taimaka wajen ka bashi dama ya daga wayar a cikin dadin rai ba ya daga baya ba ko kuma ya ki dagawa gaba daya Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka daga cikin ladaban da ya kamata mu kiyaye wajen amfani da wayar hannu shine lallai ya kamata mu yi kan mu fada mu rinka ƙoƙarin kashe wayoyinmu lokacin da za mu shiga masallaci lokacin da duk kai niyyar shiga masallaci don ka je ka gana da Allah maɗaukakin sarki kai ka san ba ƙaramin waje za ka je ba babu inda za ka je a duniya da ya fi masallaci domin a lokacin ganawa kake da Allah maɗaukakin sarki shi sa mai ahalir yake cewa idan kana sallah ka shagala washtagil bi muraqabati maulaka ka shagala da ganawa da keɓancewa da neman kusanci dawa da wanda yake shine ubangijinka shine majibincinka wanda kake sallah domin sa to lallai duk abin da aka san zai cutar da kunne ko kuma zai shagaltar da kunne ko zai shagaltar da ido a masallaci kawai da shi ake yi yan uwa hadisai da yawa sun tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk abin da zai shagaltar da shi a sallah kawai da shi yake wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riga ce Abu Jaham ya bashi ya masa kyautarsa hadisin yana cikin Bukhari da Muslim riga ce Abu Jaham ya bashi kyautarsa annabi ya salla riga ce mai irin dan zane zane sai kai tunani a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka ce riga mai zane zane wace iri ce irin shaddaka ce irin yadin ka ne irin yadin da muke sani mai zane zane a lokacin ina kimiyyar da za a yi zane zane irin wannan kayan da suke jikinmu mu kaga wannan irin zane-zane ake nufi a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma dai ya sa riga mai dan zane-zane a ciki ka dauka kawai irin dan zane-zane da ya gama sallar sai ya cire rigar sai ya bayar ya ce a kaiwa Abu Jaham ya bashi wacce ba ta zane-zane ya ce saboda ta shagaltar da ni ɗazu a cikin sallar riga ƴan uwa haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah ɗakin da na Aisha akwai wani labulanta a gabansa shi ma bayan ya gama ya ce shirye min wannan labulan lokacin da nake sallah ɗazi ya so ya shagaltar da ni a cikin sallata sallah wani al'amari ne da ake so mutum ya mai da zuciyarsa ka cokan ga Allah subhanahu wata'ala duk wani abin da ka san duniya tattara shi ake yi ajiye shi a gefe sai an gama sallah sai a koma cikin sa ba lokacin da muke sallah ƴan uwa lokacin da kace Allahu akbar zaka tuno Allah kawai sai ka ji waƙar disco ta shigo an kira wani sai ka ji waƙar diraba ta shigo sai ka ji waƙar siyasa ta shigo sai ka ji ɗan asharalle sai ka ji komai a masallaci za ka iya ji wani ma gangi yake sawa a cikin rington ɗinsa ana sallah ko sai ka ji ɗura ashar wai rington ne ‘yan uwa mu ji tsoron Allah yadda kake ƙoƙarin cire takalminka ƙofar masallaci idan za ka shiga masallaci lalle ya kamata a lokacin da kake cire takalminka ka ɗauko wayarka yadda ka bar takalminka to ka bar rington ɗinka a nan wajen ko ka kashe ta gaba daya ko ka sata a salin shine abin da ya kamata yan uwa wannan kiyaye addinin Allah ne wa may zalika may yu'azzim sha'ir Allah fa innaha min taqwal qulub Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa na masu albarka daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye na amfani da wayar hannu lallai ya kamata mu rinƙa wa juna uzuri duk lokacin da ka kira wani bai daga ba wannan shi ma yana da amfani kwarai da gaske duk lokacin da ka kira dan uwanka kaje bai daga ba to kai masa uzuri mai yiwa yana wani yanayi ne wanda ba zai bashi dama ya iya daga wannan wayar taka ba ba daidai bane kai ta kwada wa mutum kira wani sai ka zo ka samu miss call 70 ya kira ya kira ya kira ya kira ba daidai bane ba daidai bane yan uwa duk lokacin da ka kira mutum daya to ya kamata ka saurara san anjima idan ka ƙara kiransa idan bai daga ba to ka kyale shi sai wani lokacin kuma sai ka ƙara kira a ka'ida shi kiran waya kamar al-istizan ne istizan shine neman izini an sanya neman izini sau uku a shari'ar musulunci idan ka je gidan mutum ka ce assalamu alaikum sai ka dan dakata sai ka ji shiru sai ka dan ƙara matsawa ka ce assalamu alaikum nawa kenan biyu sai ka dakata sai ka koma ka ce assalamu alaikum ba na uku ba kenan daga lokacin da ba amsa ba sai ka ja takalminka sai ka gaba kenan haka shari'a ta tsara haka hadisi ya tabbata daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine abin da ya kamata to neman izini a gida kamar kiran waya ne lokacin da ka kira mutum tai ringi tai ringi ai wannan ringin ma da take tun a kiran farko ina gani ai ya isa ya isa neman izini ko ya isa neman izini tayi ringi tayi ringi tayi ringi bai daga ba sai kai masa uzuri idan yana buƙatar magana da zaku idan yazo in ya dauka sai ya kira ka idan bai tsara ba a lokacin anjima sai ka kira shi amma ba daidai bane ka zo kai ta kira kai ta kira kai ta kira shi sa malamai suke cewa wannan zai shiga ƙarshen faɗin Allah madaukakin sarki fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa aska lakum idan aka ce ku koma sai ku koma wannan shi yafi tsarki a gare ku haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yan uwana masu albarka daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye na ladabin amfani da waya shine kada barinka amfani da ita wajen kira akan abubuwan da suke saban Allah ne subhanahu wataala kamar mutum ya kira waya wajen kulla abin da yake cuta ne ko zalunci ga wani ko danne haƙƙin wani ne su tattauna da shi a waya wannan amfani da waya ne cikin abin da yake saban Allah ne ko kuma amfani da waya wajen ƙarya da ake yawan yi yanzu sai mutum ya kira waya yana nan a cikin unguwar hausa sai ce wallahi yanzu ina brigade ga waya a hannunsa ga shi a hausa amma sai ce wallahi yana brigade wannan amfani da waya ne cikin saban Allah wanda da yawa daga cikin uwa ba sa ɗaukar wannan a matsayin wani abu wato kamar mallakar waya da Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima da ita kamar wani lasisi ne aka mamu don yin ƙarya sai ga mutum da girman sa wallahi wani da girman sa da mutuncinsa sai ga labi a gefe na cewa wallahi ina ina sabon gari gashi a hausawa kana kallon sa sai sai yana sabon gari don uwa ka ji tsoron Allah haka nan ba daidai bane amfani da waya a wajen irin abin da samari da 'yan mata suke da wasu manyan mutane wajen yaudarar juna ko hira da ta wuce ka'ida ko hira da ta wuce ka'ida duk hira kirki idan aka hira minti biyar minti goma ta isa amma namiji zai kira mace su minti talatin arba'in awa ɗaya suna waya wannan wace irin waya ce me ake faɗa awa ɗaya suna waya hira da matan aure hira da 'yan mata text message irin wanda bai kamata ba a tsakanin maza da mata wannan duk mu kiyaye shi abu ne da Allah subhanahu wata'ala zai mana hisabi akan sa gobe kiyama yan uwana masu albarka mu sani cewa lallai Allah madaukakin sarki ya girma dan adam ya bashi hikimomi ya kuma ya masa ni'ima kala-kala a cikin rayuwarsa daga cikin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana a wannan zamani shine akwai wayar hannu saboda haka kiyaye ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana zai jawo tabbatar ni'imar da me da kuma karuwarta amma kafircewa ni'imar Allah subhanahu wata'ala da amfani da shi ta hanyoyin da basu dace ba dace ba zai jawo Allah subhanahu wata'ala ya kwace ni'imar ko kuma ya kama mu akan abin da muke na rashin daidai yan uwana masu albarka Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah ya mana albarka a cikin rayuwarmu Allah ya ba mu ikon amfani da duk abin da Allah subhanahu wataala ya mana na ni'ima ta hanyoyin da yake bukata Allahumma izal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة